إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da takwas kin ga wata na sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha shida inshallah yau za mu yi darasi na tamanin da uku darasi na 83 a wannan littafi alwajiz fi fiki sunnati wal kitab aziz za mu tashi zakatul fitr bayan dukkan bayanai sun gabata akan zakka ta kayan gona zakka ta azruha da zinariya zakka ta dabbobi kuma insha Allah kenan yau za mu yi akan zakatul fitr zakata kono an ce zaka kono a hausa zakka wadda ake huddawa a ƙarshen ramadan kenan bayan an ga wata na shawal ake hudda wannan zakka ta ƙarshen azumi zakatul fitr kenan bayan an sha ruwa kenan an kawo ƙarshen azumi sai bayanin da zai ce zakatul fitr hukumuha ita wannan zaka zakatul fitr mai hukumcinta aka ce hukumci kenan farilla ce mustahabi ne ko cewa wajibi za mu ce wanda suke banmanta abin ko tana daga cikin rukunai na musulunci ita dai ga matsayin wannan hukumcin wannan zakka ta kono ko mu ce zakatul fitr ya ce zakatul fitr wajibatun ala kulli musulun zakal kono wajibi ce akan dukkan musulmi yan ta hau kowa ya ce li hadisi bin umar رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن رواية إمام البخاري يروته haka muslim ya ruwato da ashabu sunan irin su kenan abu dawud tirmizi nasa'i ibn maja kenan bayan bukhari da muslim duka ashabu sunan na araba sun zo da wannan ruwaya kan cewa maganar zakatul fitr wannan farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine ya farta wannan zakka ta kono ko zakka ta ƙarshen azumi wannan ana ba da sa'an min tamar sa'i guda kenan muddi hudu na dabino ko sa'i na aw sa'in min sha'ir ko sa'i na sha'ir alal abdu wal hur ana hudda ma bawa haka ana hudda ma da wa zakar wal untha haka ana huddawa namiji haka mace wasagir wal kabir min muslimin za hudda ma kenan yaro da babba daga cikin musulmi wannan koda yanzu aka ayi yaro kenan ko mun karanta shi za hudda mai kurin banda na cikin ciki kurin aka ware to wannan zaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudda ya farta ko ya mira ta wajibi akan tilas kan dukkan musulmi ba mai azumi kenan da namiji da mace yaro da babba da kowa da kowa da bawa da da kuma yace wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila salah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarnin a hudda wannan zakatul fitr kahin hutan mutane zuwa sallar idi shine iyakar lokacin huddata kuma wannan shine abinda aka abin da ya zo a wannan ruwa da muka ambata na tabbacin wannan zakatul fitr wajibi ce akan kowa duk wanda yake dai kasanka kai kake ciyar da shi sai ya ce hikimatuwa hikimar shar'anta wannan zakka a ƙarshen azumi an ibn abbas qal farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr طهرة للسائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات إتا وانا رواية أبو داود يروت هكا ابن ماجه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كي manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya farata zakatul fitar zakata kono kenan ta ƙarshen azumi an yi ta tsoratar lissa'im za ta tsarkake mai azumi minan lagaiwa rafas na yasassan magana da aka yi da manganu da aka yi na abin sha'awa da aka hana kai da yawa da dai yan kurakurai da aka yi wata umarta da musaki kuma saboda kamar cesuwa ce ga talakawa wannan shine dalilin yinta sabanin akwai ruwaya wadda akan kawo ta kuma ba ta da inganci kuma ta kama da yawa tsoro cikin masu hudda masu azumi na cewa azumin mutum ana rataye azumi tsakanin sama da ƙasa sai ka ba da sadakatul fitr ko zakatul fitr sai ka ba da azuminka zai huce ken azuminka a rataye yake ba a karba sai ka hudda wannan zakka za a karba wannan bangaren isnadi ruwa hadisi na munkar wanda bai tabbata ba kuma bangaren alaka na ibada ko ta ibada zaman kanta take azumi zaman kan sheki zakka zaman kanta take kowanne zaman kanshi yake bai sa dalilin wannan a ce ba a mashi wancan ba kowanne abu ne mai zaman kanshi azumi daban zakatun fitar daban sallar idi daban kowanne daban zaman kanshi yake don haka kenan ba maganar cewa an baka bada ba a rataye ma azuminka to wanda ba shi wa kuma masalar zamu insha Allah wanda yake da shi ne zai hudda wanda ba shi da shi iya cikin masu ci bata hau shi ba balle ya ce wai don ka azumin shi a mallake ko da ba shi ne wanda zaka balbale yan karkara zaka ga sun jinkirta zakatul fitr da mahi yawa a lokacin azumin babu ana ta kai babu abincin ba su halin abincin amma wai in aka yi noma sai a ce bayan bayan zakata kayan gona kuma sai ka hudda zakatul fitr a iyanka yan nawa ne sai ka hudda ka bada wannan ba gaskiya bane ba wanda ba shi da ita a rasalla ko daga baya samu iya daga cikin maciyanta ba masu bada ba sai ya ce faman addaha qabala sala wannan zakatul fitr wanda ya bada ta kahin a tayi ayi sallah ta idi kenan fahiya zakatun maqbula irin wannan zaka da aka bada kahin zuwa idi ita ce zakatul fitr karbabba mai suna zakatul fitr an amshe ta a matsayin zakata kono wa man addaha ba'da salah wanda ya bada ta sai bayan idi ya bada ta fa hiya sadaqatun min sadaqat wannan tana matsayin sadaka daga cikin sauran sadakoki na yau da kullum ordinar wannan yau da kullum ake sadaka da ta yau da kullum kenan ba ta da matsayi irin na zakatul fitar nan me ma'anar magana na ana magana wanda yake da halin huddawa bai hudda ba sai bayan idi ya jinkirta ta ta haukan shi dole tun da hali dole ta haukan shi kana da hali sakaki ne kai to ta hau kanka wajibi ka bada to amma bada da zaka yi dole ka bada amma baka samun sakamako irin wanda ya bada na kahin idi shi nashi ta hi kima ta hi daraja ta hi fadala akan taka da ka bada daga baya duk da cewa wajibi ne ka bada nan ma'ana na magana wanda yake da hali shine in ya bada take nan daga bayan sallah take sunan sauran sadakoki na yau da kullum amma kudu da haka dole ba da sai alaman tajib ita wannan zakatul fitar akan wa take zama dole tajib alal hurrul muslim almalik lima yazidu an qutihi wa quti iyalihi yawman wa layla tana zama wajibi akan da musulmi ɗa kenan ba bawa ba bawa ya dai bada ya dai gidan shi bada akan bacin shi kuma musulmi ake magana da bada ta ba kahuri ba almalik kuma wanda yake ya mallaki lima yazidu an qutihi wa quti iyalihi yawman wa layla ya mallaki abincin shi da abincin iyalan shi wuni da kwana kenan bantakatarar kana da abincin kwana guda kenan wanda wani ana magana wanda take wajibi kan shi wanda ya mallaki abincin shi da iyalan shi wuni da kwana kwana guda ke zama ce wuni da kwana wannan bayan kenan abin da ya kara a sama ne kenan aka ɗora ma hudda zakatul fitr yakan yi na yan uwa mutum zai zamanto za a ce ya mallaki abincin wuni da kwana to amma abin da ya karu a sama zaka iya misali ɗaya biyar ko ɗaya goma ko su kaza amma abin da ya samu na mutum ɗaya ko mutum biyu sai ya fara hudda ma kan shi kuma ya hudda wa saura abin da ya samu saura ba ta wuce ba eh za ka hudda daidai abin da ka samu na hudda abincin yau abin da ya ƙara a saman na yau shine in ya kai gaba ɗaya hudda an hudda an bai kai gaba ɗaya ba kuma sai in hudda abin da daidai zan iya huddawa saura ba ta hauni ba Allah bai dora mai ta ba magana kenan wannan annas ya annabi ina da dina guda ce kanka waye magana magana matarka magana magana mata ita ce mai girman abu a kanka duk da mata akwai magana diya da sauransu magana mata ta ce bayan ka yi matakka kuma yi magana yara a takaice kenan za a biyo baya wanda har a huddawa bakin abin da aka samu ba ya ba ka bakan kwada misali ku misali ku biyu ne da matakka ɗayan ku biyar sai aka samu zakka ta mutum ɗaya ta ba da asar ta mutum biyu ba da biyu a ta ba wani izmi ce ta bambance wani ta ɗaya ta ce kurin ta mutum mutum biyu suka hauka da kai na shi ta misali ka samu ta mutum hudu kuma kawai ta mutum shi kenan ba ka ware bukatar wata ita ce wata ta zai dace kar shi kenan ka kare eh wannan shine kenan abin da Allah ya dora maka kenan eh ta wanda ya mallaki abincin shi da na iyalan shi wuni da kwana kuma wata jibu alai an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatu ta wajaba akanka kai karan kanka wa amman talzamu nafaqatu da duk wanda ya zama tilas ka ciyar da shi ka zaujatihi wa abna'ihi kamar matakka kamar diyanka yakan yi ita mace ita mace za ka mace a gaba ita mace in no ta mallaka ko mun halinta kai ne wakilin ba ta ba da nata amma da ba ai ana samun ɗanka ɗanka ne ƙarami ne kuma kuɗi ne gaba kai talaka ko ba samu ya za a samu ɗa mai kuɗi uba talaka misali wani ɗanka ne iya da uwa mai kuɗi ta mutu ba ya ci gado ba mai kuɗi ne sai hudda kuɗin shi sai hudda a cikin nashi yanzu kashi zai ɗauka tun da yaro zama kuɗi ba ci a nan an kai ka bada a ita kuma mace ta halin ta kai ne ma yaro mai kuɗi zai ce da kanshi sai hudu a cikin dukiyar shi kaga yaro na karami amma kuma wani shi ta mata mai dukiya kira mai hali da wani halin kenan sai aka magana mace a gaba kenan sai kamar lo ana cewa magana uwaye a su uwaye an sanar su uwaye ai akwai halin magana su ai su masu hali ne sai dai kenan insani ne amma ba lazim ba irin na magana mace amma ita mace ta halinta ita ce kurin ruwa da komi da abinci da shaida komi ya kamata musulunci kenan ba ka nufa ture ba ce a ka araba ture ba ya ce a ka rayuwa ce ta bi ce ta kawo a kawo ta tada gici dole ta bada musulunci ba ka bane ba daban ta bada ta bada na isani kenan ya ce za ka bada kanka da dukkan wanda ciyar da shi ya zama dole a kanka shi ne wa amman talzumhu na faƙatu ya ka misali ka zaujatihi wa abna'ihi wa khadimihi kamar matarka magana kamar ɗiyanka da 'yan gidanka bar ranka hadamanka ya ce idan kanu musulmi amma wa'annan idan musulmi ne hadaman kenan annabin umar qal domin wannan bayani ne ya yi na tarjama shi da ya yi yanzu kuma zai kai maka wannan bayani da ya maka na ta wajaba kan musulmi wanda ya mallaki abincin shi da iyalan shi wuni da kwana ta wajaba kan shi da shi da iyalan da duk wanda yake dole ciyar da su aka ka misalin mata da ɗiya da yan gida da barrai in musulmi ne to wannan bayanin da ya yanzu me ya madogarar da wannan bayani ne shi zai kama ka madogarar wannan bayani da ya ya ce an ibn umar qal amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمون ممن تمونون ممن تمونون وانا رواية دار القطنية كمان بحكي سلوته دون حديث عبد الله بن عمر كيتشوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياي أمرني نين صدقة الفطر صدقة تكونوا زكال كونوا كينا أبادة عن الصغير والكبير a bada ta ga yaro karami da babba wal hurru wal abd haka za a bada da da bawa mimman tamunun ga duk wanda kuke dokan yawunin su ba duk wanda yawunin su ya hau kanku za ku hudda musu wannan shine sai kuma yanzu mas'ala ta gaba qadaruha nawa ake badawa tiya nawa zaka nawa والواجب عن كل شخص نصف ساع من قمح أو ساع من تمر أو زبيب أو شعير أو عقد أو غير ذلك ممن يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتا يتشي abin da yake wajibi gwalgwadon abin da ya hau kan kowa ya ce wal wajiba ala an kulli shakhs abin da yake wajibi za a bada akan kowane mutum guda nisfu sa'i min qamar za a bada rabin sa'i na alkama ko kuwa au sa'in min tamar ko sa'i guda na dabino au zabib ko zabib shine kenan rezan mace zabib in ya bushe ake zabib iya danyen inab au sha'ir ko sha'ir au aqat ko garin tuku da ana kai ana murji ai gaban tuku zaman gari kamar abin ana abinci da shi yace dai au gar zalika dai duka dai da wani wannan abin da ke na abinci yace mimma mimma ya kuma maqamu da abin da ke matsayin abinci dai gurin kal urus da kaga misali shinkawa da magana wazura na magana dawa da nahawa da makamantan waɗannan abin da aka bato mimma yu'tabar qutan din dai abin da ke matsayin abinci da ake ci kenan kuskus ce shinkawa ce kai ma wannan dai da aka ce makaroni biyar matsala makaroni ba a iya awo da ita hedi awon kilo hedi da sayin kilo sai makaroni an ka ɗauka aka san zaka te makaroni aya ko gulugu ko yau na a cikin komi bai ba yau ni bane bai awon makaroni ba a iya awo da makaroni amma kaman kuskus kaman tahammas ake cewa wanda yake a fatin na kan alimantar amma makaroni ba ta iya hedi a ce misalin kilo da aka ce a wadda na kilo kenan shi na ce misali a yanzu kodin kilo biyu da rabi ya yi kilo biyu da rabi duk da akwai abin da sabi da biyu kilo biyu da rabi ya kowane mutum guda kololo kilo uku amma shi ma da san ya yawa kilo gaske kilo ya ce kenan wannan shi ne abin da za a hudda ma sa'i rabin sa'i in alkama ce ko a maza mu ji zaɓar magabata kan maganar alkama da aka kawo rabin sa'i ya ce zulun bayani ne ya ba tarjama yanzu da ka maka me madogarar wannan bayani da ya maka na an alkama ce a ba da rabin sa'i in sauran abinci ne su dabino su zabib su sha'ir su garin cuku su shinkawa su dawa za a ba da sa'i guda in su ne me madogarar magana ya ce amma kaunul wajib min alkamah nisfi sa amma da ya ce maka alkama za a ba da rabin sa'i ga warwaya ga dalilin shi fali hadis urwata bin zubair urwata bin zubair akwai ruwa ta urwata bin zubair urwata bin zubair ke cewa anna asama abin ta abi bakar kenan me yake cewa babash babash ta ce ana asama abin ta abi bakar kanat tukhruju ala ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ahliha الحر الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو ساعا من تمر بالمد أو بالساع الذي يقتاتون به wannan ruwa ta mai tahawi ya zo da ruwayar haka tsara abinda yake wannan maganar ta maganar da ya ware alkama a bada rabin sa'i asma binta abubakar ta ce tana ba labarin tana huddawa manzan allah yana raye suna tana huddawa iyalanta alhurru min wal mamluk da ɗa da bawa tana hudda musu muddaini muddi biyu kenan rabin sa'i min hindatin na alkama aw sa'an ko ko cikakken sa'i guda min tamarin na dabino kenan dabino muddi hudu in alkama ce muddi biyu ya ce au bi sa'in ladhi yaqtatuna biyu in ma ba wannan ba dai ambato ko dai sa'in duk abin da suke cin abinci da shi abin da ke matsayin abinci wannan shine manganin magabata za mu ga ruwayoyi hatta idan samu cikin sahih bukhari ko muslim abu sa'id al-khudri yana raddi iya maganar muawiya na an mai maganar cewa ai muawiya yayi bayanin da lokacin abin ya shahara muawiya ya umarni a rika hudda rabi rabin sa'i na alkama amma sauran abu da sa'i guda abu da ta da kuke cewa wallahi ba zan hudda rabin sa'i zan hudda sa'i kamar da ke hudda manzan Allah yana raye muna hudda sa'i na alkama na sha'ir kai na sha'ir na zabib na dabino haka muke huddawa yace ba zan gushe ba ina hudda wannan sa'i har mun duniya ban nayi na an ce shi yace ba zai rage ba wannan manganu abin kwarai kamar cikin fitul bari cikin fatar na shan sai na bukari hafiz bin hajji ya kawo maganganu na abu sa'id kowa iya aiki da mutum iya aiki da abin da ya ji ya sani me ya kawo haka cewa a wancan zamani alkama ba ta shahara ba a madina ba ta cikin irin abincin na da kullum abu ne ya kasa ya yi lokaci kamar zama a na misali yanzu kamar da hatsi da dawa a da an kace da shinkafa a da misali bala kuskus aka ga yawan da wani abin da na kwara kuwa ba yanzu ne ma abin alhamdulillah Allah ka wadata ko na da an ci an ci kuskus ba na abu amma da ko ka zuba da yara yau ya gidan ku yara shinkafa ya shinkafa gidan mu har ya gwadawa bakan shi gidan ma shinkafa ka ji min shinkafa a jikin shi da abin gwadawa ne shinkafa ana kowa sani eh da a wani tamma zuko har talaka ha kawai ma shinkafa ta ce abincin kowa da kowa a yanzu har ta hatsi zama abinci a yanzu to amma kenan a wancan zamani a Madina abin suke yake cewa kenan abinci ne wanda bai shahara ba kina shi yasa abu sai ke hujja shi tunda a wancan zamani shi da ake huddawa da tamar zabibu sa'i guda yace shi a komi kenan sa'i zai hudda to ruwaya akwai ruwaya ta kawo shubha kan mas'alar cewa na khuruju sa'an min ta'am yace aw sa'an min sha'ir aw tamar aw zabib ruwaya da ta kawo cewa ce muna annabi yana raye muna sa'a min ta'aman sa'i min ta'amin na abinci to na ta'am a wajen larabawa ana mai fasara da ana ɗaukar alkama da da maganar ta'am saboda ya kawo ta'am ya kawo sha'ir ya kawo zabib ya kawo tamar hata kenan a nan abu zala kudiri yana magana ne da alkamal kenan annabi yana raye suna huda sa'in alkama da sha'ir da zabib ya za a kenan a yanzu a ce a huda kuma rabin sa'i abinda hasilin magana cewa akwai ruwa cikin sayil bukhari karar ya yi tafsirikin da ya ce ta'amkin da ya ce muna hudda sa'a min ta'am sai ka ce kan ta'amuna yau ma'idin a lokacin nan abincin mu a madina hejero sha'ir tamar zabib hejero inna ababai guda hudu kenan kaga anan ya ɗauke shi ba wannan ruwaya ta masu ɗaukan ta'am a yanayin maganar alkama ce shi ya sa ce bai hudda a kenan shi iya magana abinda suke huddawa shi wancan zamanin ga abin da shara kenan su kuma sun samu an hudda wasu hudda a na alkama kenan an hudda rabin sa'i kuma annabi yana raye su kuma musulmi suke a madina na biyar raye inda a kuskure da hana kuma ka an samu daga umar bin khattab duk da abin kuma tabbata ga usman bin affan abdullahi bin zubair da cikin asa abu huraira ya tabbata gare su na hudda sa'i ma ma'awiya kai ba ra'ayi ban da mun wani abin ya kawo suka magana a ma'auya kenan ra'ayi ne ma'auya kawo da abinda kowa san ma'auya bin ma'auya bin Abu Sufyan kowa san cewa yayi umarni ya abin ya shahara a wurin shi na duk wanda yake da alkama kurin ya hudda rabin sa'i sai wannan sai suka ce ra'ayi ra'ayi na ma'auya to anan koda ma'auya bi bayani a hilibin ruwaya manzo Allah ya ce mun da rabin sa'i ke ga sauran sahabbai sun tabbata wannan abin da ma'auya yake magana a hudda annabi yana raya ke huddawa in dai alkama ce kuma na ce an ce abu ne kuma akwai bambanci ko a tun da matsayin alkamar da suke magana ta yi waɗannan saura kalite ta yi tsada ma wajen abinci wajen abin tsada sauransu a wancan zamani ma shi da anan wanzu alhamdulillah anan ma na maka alkama kuma ko an zana alkama gaskiya ta tsada in za ka huda ramunta to lalle zai kai tiya guda ma ta ta hatsi ba magana ba insha Allah an zo duk da abu ne duk kawai karatu ne an zo da shi kuma karanta kenan to yanzu shi yanzu ya kawo maka hujjar da ya kawo magana ɗan alkama ce wannan ruwa ta sama he tsaya kurin bakin ruwa a sama mana ga muku akwai ruwayoyi sun zo daga sun mun afan su abu huraira su abdullahi bin zubair kamar wannan ruwa ta cewa ana hudda rabin sa'i in alkama ce sai ya ce amma kaunul wajib min ghairil qama sa'an da yi ma maganar cewa alkama ita ce rabin sa'i amma wanda ba alkama ba ya ce za a ba da sa'i guda mai hujja shi a saman bayanin a saman kawai bayanin bayanin da ya a sama kun bayani ne yanzu kenan bayanin da ya sama ce zai kama madogarar shi da ya ce maka idan ba alkama ba ce za a raba za a ba da sa'i guda fali hadisi abi sa'id al-khudri qal kunna nukhruju zakatar fitr sa'an min ta'am kai ga maganar gamu da zu sa'an min ta'am aw sa'an min sha'ir aw sa'an min tamar aw sa'an min aqid aw sa'an min zabib Abu Zalla Khudri ke cewa a wannan ruwaya wanda Bukhari ya kawo Muslim ya kawo haka haka duka suna arba kan kiran bayan Bukhari Muslim ya kawo Abu Dawud ya kawo Nasa'i ya kawo Tirmidhi ya kawo Ibn Majah ya kawo ruwaya da take cewa Abu Zalla Khudri ke cewa kunna nukhruj zakatar fitr sa'an min ta'am yace muna hudda zakal kono sa'i guda na abinci aw sa'an min sha'ir ko sa'i guda na sha'ir to wannan lafazi sa'an min ta'am da ya kawo kuma aw sa'an min sha'ir aw sa'an min tamar shi kawo waccan dokan nan ta'am kenan alkama ce kamar ruwaya wata daban ta kawo cikin sanar bukharin lafisun ce a kawo ta'amuna da ya ce sa'amin ta'am ya ce a kawo ta'amuna yau ma'idin ya kawo a sha'ir da tamar da cuku da magana wani da jero ya ce kenan sa'i na sha'ir ko sa'i na dabino ko sa'i na garin za mu ci cuku aw sa'an min zabib ko sa'i na zabib na kenan razan yace wannan yujuz amatul fuqaha ikhraj al qima amma wa ajazahu abu hanifa mahi yawan wace kusan gaba daya ko mahi yawan malaman fiqh ba su gaba ijiza ma'ana ba ta yi ba idan ka ba da kima mai kima kenan valar yanzu misali da yawa ka sayan tambayar a azumi maimakon in hudda hatsi ko dawa ko shinkawa abin kudin in hudda kudin in raba sadaka to wannan duk magabata wani fikihu babu wanda ya halitta cewa in ma kai ba ta yi ba amma an samu abu hanifa shi da sabon ra'ayi masu aiki da ra'ayi da yawa ya kawo halicin an aka yi ta yi me maganar magabata za mu karanta abin da zai karshe Allah ya ce zakar hawan nawawi fi shirin musulun wannan magana ta abu hanifa da maganar ijima'in al'umma imam nawawi ya kawo magana cikin cikin shirin musulun ya kawo magana kulut sai shi mai malam bil azimi badawi ya ce wa qawlu abi hanifa rahimahullah mardudun li'annahu wa makana rabbuka nasiya yace magana abu hanifa ta bada kima maimakon abinci ka bada kudin abincin ce magana ce wadda za a ture batta karbuwa yace kuma wa makana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa inda daman zan shi yana raye ba a can dama akwai kudi akwai dirhami akwai dinar akwai komi amma ba a samu ba annabin ya ce a hudda magana kenan ya ce falokana tilqimatu mujzi'atan la bayyana zalika Allah wa rasul inda har kimar za ta yi kambacin ba da abinci da Allah da manzan shi da sun bayyanar ko musu bayyana ba saudi ba idan haka falwajib alwuquf inda zahirin nusus dan haka za mu tsaya a wajen zahirin nasi karara min gairi taharifin wala ta'wil ba tare ba da juya magana ko mata wata fasara daban wanda ba ita ba abu wani fa Allah ya shiga wata mushi suna aiki da me kun san magana da muka ta magana muawiya da magana wani ta usul khudri ta magana mas'alar hudda sa'i rabin sa'i mai shigo a nan sai suka shiga maganar kenan tun da alkama ta yi waɗannan saura tsada sai aka ce ita a hudda rabin sa'i kenan a nan a nan ya samo ce kenan valarkinta ya sa saboda tsadar ta sa kenan aiki da kimata maimakon a bada guda sai a bada rabi ita kin daga nan an yi aiki da valar da kima wannan fa'ilta ce wallahi alam sai a wasu sun suka ce maka kenan in shinkawa ce ai ta ya tsada shinkawa ta yi wannan tsada ko gusgus suke nema abu sai ta kun ka bar abin da ke gurin ka bar abu yanda yake ka huta kura an ce sai kuma da sai kuma ba ta ba dole sai ka huta shinkawa ko gusgus ko kai ka ga dama ka da gusgus da ko kai ka dama ka da shinkawa ko shinkawa kaga zaka wuce hatsi tunda an baka dama kina gaskiyar magana mutum kansa kan cikin mushkila saka ga cikin sabanin wata mas'ala a kurin ka hudda abin zaka hudda in haka ga wannan misin shinkawa wannan shinkawa ta tsada in haka ta matsada hudda hatsi ma zan ba ba zan ba an ce ko ne ce yayi tunda shi ma yana ana bukatar shi ba kenan kurin mutum ya hudda sa'in min zai hudda shinkawa ce kuskus ce menene kurin ka hudda sa'i ka huta kwarai ka shiga cikin mushkila sai yanzu da da kenan ya ka maka magana ta magana ta dukkan magabata malaman fikihu suna kan cewa da mu yan wakon mai malamai ka cewa a kasa ita kullum ba ce an shi ada yakan a yanzu a wani hali a zamanin yanzu ka ba da wannan fatawa ta hudda kima misali yanzu akwai wasu wurare ko wasu kasashe inda za ka hudda shinkawa ko kuskus wa za ka ba tun za ka ba wani ima zai iya zagin kama kamar kamar shi talaka yana zai kaza kamar abinci a kuri da yawa masu wadata zan laraba kan laraba wannan zai ka buga mutum gida ka ce ga wani ya maga magana gani gani zai kai kai wa ya kai abinci su a can abinci kan wani da yawa su sun wuce magana abinci muna yanzu muke magana tuwo saboda talauci kasar talauci da muke a yabo alhamdulillah to wasu wurare sun wuce magana tuwo su wuri da yawa sun wuce magana tuwo to bai cikin bai cikin mana san su mun ana muke da san tuwo to kenan a mu anan ka mutum zai godiya ga Allah ko da yana hali ka shi bai damuwa amma irin a wasu wurare baka iya ba mutum abin ta ce ga ga wani sa'i guda ko ya ga ka bashi baka isa ka bashi ba sai ka baka magana ma kaga irin wannan halin abu yake zawa halitta hudda kima kuma da halitta a dauki wannan abin zakal a kai ta wani wuri masu bukata misali a ce misali turai ce misali wani raba ya ce a dauka a bada wata ƙasa ko misali garinku misali ka aika misali garinku misali ka ce a can misali a hudda misali kana misali france ko wani sa dubai ko saudiya sai ka ce ka ko dijan tun da yana hudda ka ce a hudda mun sadaka in cike nan a hudda mun zakata nan ka huta ko in cike nan suna can kan da ma zaka baita magana kenan kenan akwai a halin da ka ga wannan kenan ka nan da ruwa ta haka nan to a marki gani ana wurin zakka kamar yau ta tambaya eh eh wai ta hiyarwa da zakka ta ta kayan gona a'a shi ne a zakar kayan gona ta hiyarwa na magana abu meyarwa ita an zano inda za a bada ta amma zakatar fitar ya aka ce kurin masakin ita an ce ta yi matsewa ko da saɓanin sai ganin amma ita ta yi matsewa ke ta kayan gona Eh.
na irin kayan
a wannan kuma ai ta zakar kayan gona abinda ka huta ne ake magana iri iri iri shi kuma wannan ana magana kuma abincin duk da ke ci iya nuri tuku make ci zaka akwai magana zakka a cikin tuku kenan amma a nuri da abin da ke kuma abinci ita zakka kono kono an bada dama da abin da ke abincin da kuke ci ga mun wata a taimaka ma talakawa a rasar la'idi ka su je nema ka yi sadaka kuma ka hana talakawa neman abinci ɗaune neman abinci shine mun wata kenan sai ya ce wakatu ikirajuwa lokacin huddata wani lokaci kamata a hudda wannan zakka a bada an ibn umar qal amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatul fitr an tu'adda qabla khuruj an-nas ila salah annabi annabi ya yi umarni a huddata kahin mutane su tahi zuwa idi shi ke lokacin mutata daga lokacin nan ne lokacin da kahin zuwa idi karshe ne ya ce amma wajudu ta ajiluwa liman ya ƙabiduwa min al'amili na alaiha ƙabalar fitar biyomin au yaumain amma ce ya halitta halicci in kai ta yi ba kai lahi ba ba a umarni ba na ta'ajiluwa a gaugawar huddata a gaggauta kayan lokacinta kenan neman ya kabiduwa a gaugauta ta a ba wanda yake karɓarta min al'amili na alaiha misali yanzu wanda suke da yake balle a can dalar islamiyya akwai masu kulawa da aramsar zakka su masu raba kawai misalin nan da ake zawa a tara misali a masallaci ko a wani wuri kuma daga nan a raba mabukata kenan irin wannan ke nihi kenan ka bada ta a wuraren masu karɓar ta saraba a ba su kahin kwana ɗaya ko kwana biyu wannan ya halitta a yi haka kahin lokacin ya zo an nafi ruwa ta nafi an samu daga nafi mana an ibn umar ya kala kai yace kan ibn umar yutiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yutawna qabla fitr bi yawmin aw yawmayn abdullah ibn umar yana bada ta iya ba masu zawa su amshe ta ai ita ce abu hurairah cewa lakta ana an tsare ta abu hurairah gadi me yake suka suka wanda wani aljanna ai zakatul fitr ce abu hurairah ke gadi an kawo kenan ana tsare ta kafin araba kenan biyar da kenan kata ake a tara shi na abu huraira yana gadi wanda wani wani shi aljani ya zo wanda ya zo sata ya kama shi ko hasa kwana uku suna suna da dambartu da shi da karshe dai ya ba shi fa'ida ta an kan da ata kursi ba shi dalin bi lokacin da ko annabi tabbatar mai da abin ko kaga na ayan nan zakat fitu ce da zakka da kirana ke dama kirana tara ta ajiye ta kuma daga ba a rabawa wanda suke mabukata a a cikin ta to kenan shi ibn umar iya ba masu amsa ta sauran kwana biyu kwana ɗaya kwana biyu zan misali kenan yau ana 28 kenan yanzu ana magana dibon hari na ta aka an dibon hari misali gobe kenan sauran kwana ɗaya kenan an kuma ga wata gobe sauran kwana biyu kenan shi kenan ana kenan ana ganin kenan gobe dubon hari suke harba da ta kenan idan aka ga wata kwana ɗaya ne amma ga wata kuma kwana biyu akan haka kenan sai ya karɓa kenan kayan lokaci yayi sai a karɓa a tara don a ba mabukata wannan shi ne kenan halicin bada ta kuma yan wa bana hili balle misali irin misali hatsi ko maganar dawa yanzu rasalla an yi magana cewa ana so rasalla a wadatar da talakawa a hana su yawo na nema sai ka ba mutum hatsi ko dawa rasalla ina zai shiga ta sallah zai yi ko zuwa zai yi maganar nika maganar sirhe maganar nika wadda shi ma iya mamshin ki a cikin sallah shi bai wuto ba ya ta sallah da wuya a samu biyan bukata a rasar da gaskiya magana kaga a nan a hili ba da ta kahin lokacin idi kahin sallah kwana ɗaya kwana biyu kwarai yana da fa'ida don manowacin ma wannan guri na amfana ran sallah a samu abincin sallah wannan ruwaya da ya ambata ta ibn umar yana bada ta sauran kwana biyu akwai cikin sulhu akwai cikin sulhu kenan ruwa ce mutafakon alaiha kina hadisin bukhari ya kashe muslim ya kawo shi na ibn umar na bada ta kayan kwana ne ko kwana biyu sai ya ce wa ya harumu ta akhiruha an waqatiha li ghairi udhr kuma an haramta jinkirta bada ta akan lokacinta in ba da uzuri ba laihi ne ka bar ta har bayan kenan sabkowa daga idi in ba da uzuri ba iya mantuwa na daban dai wanda zai gito sai ya ce an ibn abbas qal farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-lagwi wal-rafas wa du'matan lil-masakin فمن أداها قبل صلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما muka ambata baya ruwa can baya ma mace ta cewa Abdullah bin Abbas yace manzon sallallahu alaihi ya farta zakatul fitr a matsayin tsohurtar lissa'im tsarkakewa ce ga mai azumi na lagaw wa rafas na yasassan magana da hayaniya da aka yi da manganu na sha'awa na batsa da aka hana yayi wato mata da masakin da zaman to kuma shar'anta ta dan zaman to kamar ciyasuwa ce ciyasa da miskinai ne faman addaha qabla sala wanda ya bada wannan zakka kahin sallah kayan ta idi fa ya zakatun maqbula ita ce sunan mai sunan zakka karbabba wa man addaha ba'da sala fa sadaqatu min sadaqat tana matsayin sadaka daga cikin sauran sadakoki kenan kimar samun ladan zakatul fitr sai wanda ya bada kahin zuwa idi wanda ya bada bayan idi to koda ya bada ya saba lokaci ba ya sara tunda ya ba sadaka amma za a ba shi lada gwalgwadon irin sauran sadakoki na yau da kullum ordinar banda irin lada na musamman da ake ba masu zakatul fitar ya ce kenan in ka bada bayan sallah baka irin wannan lada wanda kenan shi yasa tun annabi ya yi lokaci kuma har ga wani abu da ya hori na abin kenan wajibi ne mutum ya yi kokarin bada ta ga wanda Allah horewa ya bada ta kahin zuwa sallar idi ka duk wannan kuma zai dauki madawin ya kitan garar sallar ka huta da wani magana ba ko rabata sauransu sai masarifuwa masarifuwa wajen suwa za a ba ta mun magana kan zakawacce ta kayan gona ta kudi da dabbobi ko ita wannan suwa ne ne ina ake bada ta yace la tuta la tuta sadaqatul fitr illa lil masakin ba a ba da zakkal kono ga wasu sai ga talakawa he ga muskinai kenan masu karamin ƙarfi su kadai ake ba ita kin ba a raba ta kaza sara'a ita masu karamin ƙarfi sai ya ce liƙauri sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana dan fadar annabi sallallahu alaihi wasallama fi hadisi ibn abbas da muka ambata baya yace wa du'matul lil masakin kendan a ciyar da miskinai ne a ran mun wata kenan shi yasa kenan ya ambaci na wa'annan talakawa mabukata za a ba ita yanzu kenan abin da yake da alaka da zakka kowace mun kare da ta kudi da ta dabbobi da ta kayan gona da ta zaka duka mun kare maganar zakka shi yasa sai maka babe na sakata ta tawo sadaka ta tawo kenan sadaka ta tawo'i kenan ta nafila shi ta tawo'i kenan abinda bayan farilla kuma ta tawo khairan fa wa khairullah ta tawo'i kenan kari akan bayan farilla wannan kenan mutum neman lada ya hudda wani abu ya bada dan neman fadala ta lada yace wa yustahabbu al-iktharu min sadaqati tatawwu ana so mutum ya yawaita sadaka ta neman lada da farko ya kawo hujja da ƙaunihi ta'ala matsalin ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ka matsalin habbatin ambatat saba a sanabil fi kudu sumbulatin mi'atu habba wallahu da afi liman ya sha wallahu wasi'un alim ya ce allah subhanahu wa ta'ala na buga misali cewa matsalar da fi kuna amalin fi sabilillah misalin wayanda suke ciyar da dukiyarsu cikin taimaka ma addinin Allah ke dukkan nan a sadakokin ma ai akwai bangare wanda ya kone lada ya ka magana fi sabilillah bangaren da zai kai taimakon addinin Allah ko ɗaukaka addinin Allah nan jihadin ne sayan kayan a jihadin ne a makarantu ne karantarwa ce domin ya tabbata nan salama ya tabbatar da magana ta karatu ko da'awa tana daga cikin fisabilillah fadar Allah subhanahu wata'ala ta ce wa jahidun bihi jihadan kabira kan qur'ani kenan maganar kenan ka musu jihadi jihadi mai girma akan shi makin iya daga cikin da'awa bangaren jihadi kuma tushen waccan kanta ai bayan da'awa ne hata jihadi wancan bayan da'awa ta aiki tashin huda ne wancan yake biyowa baya inda ba a samu biyan bukata ko aka samu cikas ai daga wako bai zauwa amma sanin da'awa ita ce a gaban komi ita ake shinhuda ita ake kira a wa mutane bayanin abun da make ne sai ta annabi sallallahu ko da yaki ya kai wani gari wanda iya karanta da mu a musulunci ba kurin ba iya neman zub da jini ko kurin neman tara kuɗi musulmi a musulunci babu wannan a kakirba tarihin musulunci ba a yi kirkira jihadi ba don kashe kurin a zuba jinin mutane ko a mashe dukiyarsu wani da ba a kurin manuwar a sa su su fahimci addinin Allah su san Allah su bi dokokin Allah shi ne manuwa kurin domin za a je gari da horko daman za a masa bayanin manuwar abin ga shi dai ga islam ku karɓa ku zama yan uwa kuma su za su je gari su je 'yan garin su meka wuya ba a masa biyan kowa ba a kashe kowa har ma a bar a cikin 'yan garin da suka musulunta sabon musulunta a bar mu shugaba a cikinsu ko na mu musawa eh hatta shugaban na garin yau maka da ka zo maka aka ce maka annabi wasu amiri wani yaro za wannan na ga wannan yaro ne annabi sabata shi cikin sababbin na musulunta a maka annabi sai shugaba a maka aka cika ba haka garu da musulmi suna zuwa gari a je a ci gari a bar dan garin ba mu ji biyan ku ba ba kace kowa ba kuma mun hada ma wannan addinin Allah ya ku ya tabbata kurum ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku tsaye da haddodin Allah shi ne manawa abin an kun shi kenan ba ruwan da magana sai mun kashe ku sai mun shi duke ku ba ba ba abu ne ba ki manufar kenan ita ce ta tsaye da addinin Allah kurum ke shi yasa kenan dukkan kenan hanyar hatta wajen kashe kuɗi sai aka hihita bangaren kashe dukiya a fi sabilillah yace kenan misalin masu kashe cesuwa masu kashe kudinsu cikin ɗauka addinin Allah ya ce annabi ka misalin kimar kashe kudin fi sabilillah ya ce ka masala habbatin ambata saba sanabil kaman ka zo ka shibka tsaba tsaba daya wasu ce kwaya tsaba daya ta hatsi ko da ta mace ce ne ka shirka wata tsaba ɗaya a ƙasa ɗaya ka shirka wannan tsaba ɗaya ambatat saba a sanabil sai ta huto da ta huto ke ta huto da zangarniya bakwai kai kai bakwai a ɗaya ta aka shirka ta huto zangarniya bakwai wani zangarniya bakwai ko mace kai bakwai kuma ce fi kullu sumbatin fi kullu sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya aka samu tsaba ɗari kaga ɗaya ta koma bakwai ta koma ɗari bakwai nan misali ne na ɓangaren dukiya shi ake maganar da ake maganar ‘yan ka ba da hasana za a baka gida goma an ce a ɓangaren fi sabilillah gida ɗari bakwai tashin farko dirhamin da aka kashe ko dinaran da aka kashe cikin ɗaukar hanyar fi sabilillah shi ana ana farawa ne daga ɗari bakwai tukan kuma daga nan kuma wala ta fi liman sha Allah kuma zai ƙara lullimkawa saman limki ƙarin da ya so nan kuma babu iyaka abinda Allah ya so zai ƙara maka akan wannan dinaran ko mu ce biye ko jika da kashe fi sabilillah mata da na ta iya tashi daga 700 na bangaren fi sabilillah ya ce kenan kamar sala habbatin ambatat saba a sanabil kamar zangar kamar tsaba ɗaya ce ambatat saba a sanabil ta tsirar da zangarin niya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarin da aka samu tsaba ɗari ya ce wallahu da'ifu liman ya sha wallahu wasi'un alim Allah yana limlimkawa ga wanda ya so bayan wannan kenan can daga hasana daga goma abinda Allah ya so ya baka ko shi kuma daga 700 ne kuma Allah ya limka ma wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah yana da yalwa fadala kuma Allah masani ne sai daga sahabbai yanda duk ana ce su kan aure amma kadiba ce su wasu an aka zo aka tafi su billah ne daga wani ya hudu gaba daya hudu wani ya hudu rabi ya gaba gaba daya amma ba ɗaya da sauran neman ko agaji da ake yi ne da kullum haka ce wani jihadi bisa billah ne sun yi hudu ta kusan gaba ɗaya saboda sun san irin abin da yake ciki na fadala na ɓangaren fi sabilillah ya ce kenan wallahu da afili man sha wallahu wasi'un alim allah yana da yalwa kuma masani ne iya da cikakken sani kan komi kenan wannan kenan ƙarshen ayin da yake tabbatar ma da kenan limkin Allah iya limka ma wanda su kuma dama Allah iya da yalwa ta fadala kuma iya da mana cikin masaniya bayan wannan aya ya ce kuma wali kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa malakan yanzilan فيقول أحدهما ألم أعد منفقا خلفا ويقول الآخر ألم أعد ممسكا تلفا فترى النبي صلى الله عليه وسلم أولنا رواية wadda bukhari ya kawo ta musulun ya kawo mutafakon alai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min yawmin isbil ibada fi babu wani wuni da bayi za su waye gari duk wunin wayewa gari sai an samu wasu mala'iku guda biyu yanzu lani za ta sabako duniya kullum akwai da mala'ikun wani mala'ikun ga addu'a da suke yi suna kurin aikinsu kenan kowa da musulun ke shi suna kurin aikinsu kurin ibadarsu kurin gata za su sabako duniya suna wannan addu'a shi ɗaya ga addu'a da yake Allahun a'adhi mun fikan khalafa Allah ka ba duk wanda yake ciyasuwa ka maye mai gurbin ma makta mishan fawai khilifu Allah jago da wani ka ba da kuka ce su da wani abu Allah zai maye gurbin kuna sun kurani kan haka nan kenan alƙawalin Allah ne kana badawa kuma zai maye ma gurbin kenan nan shi wani malaka addu'a yake Allah ka ba duk wanda yake badawa ka maye mai gurbin sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam magana cewa yake rantsuwa da Allah cewa mutum dukiya ba ta taba karewa ba dan kana sadaka eh an fukuci fukalaka ba da kai ma Allah ya baka duk akwai magana daban an ce ba da ba gaba ɗaya ba wannan kuma daban take bada gaba daya amma badawa a cikin dukiya batta sa illa dukiya ta albarka ganin badawar eh sai kenan ɗaya mala'ika iya ce Allah ka ba duk mai badawa ka mai mai gurbin shi kuma ɗaya wai kula akar mala'ika ɗaya shi kuma ka adda shi Allah ma adin musakan telefon Allah duk mai mako ka bata abin wanda bai ba da ka kalalata mai abin sai nan bayan wannan yake cewa aulan nasi bi sadaqatil muslim ahlu wa zaw rahimihi wanda ai magana sadaka wanda suka yi cancanta a cikin mutane wa aulan nasi bi sadaqatil muslim wanda suka yi cancanta da sadaka ta musulmi su suka cancanta a ce musulmi ya ba sadaka shi ahlu iyalanka yau kada ka zama cikin ginya ino ginya a gida sai har goshi razo ka bada na ana yunwa ana bukata ka hana ka je iyalanka wa zura himihi bayan iyalai kuma sai dangi zumunci danginka liƙauli sallallahu alaihi wasallam don wannan magana da yayi fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa wa 'ala dhirrahim thanatani sadaqatun wasila wannan ruwaya wadda ta tabbata cikin sai ibn a cikin ibn majah haka imam tirmidhi ya ka ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa sadaqa da ka ba talaka eh tana nan matsayin na sadaqa ladan sadaka amma ce wa ala zirrahim amma in ka ba dangi ɗan uwa sinatan tana matsayin abu biyu take ɗauka tana ɗauka abu biyu za a baka ladan sadaka kuma da ladan zumunci shi ne kenan ribata an gani ba abu talha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam maganar aya ta sabko ta buku sama kusanci zuwa na albir kuma na hukumar abin da kuka yi so ya ce shi ba abin da ya mallaka sai gargashi ko ta bayar ha ko wanda an san gargace sananna a madina wanda annabi ya iya so ya shan ruwan garka ya takace ne tana da kima ya ce rasulullah ga wannan garka ta naji allah ya ce ba a samun shiga cikin layi na abarar ba a samun matsayin na albir sai an ba da abin da aka yi so ni kuma ba abin a cikin dukiyata babu wadda ne so kaman bayar ha kun saka daga yau na ba da gatana a hannunka ka kai ka sata inda kake so ya ce annabi zan inda yake so ya ce to ina baka shawara abin da yayi ka raba ta ga danginka na kusa kuma haka kin yayi ya rabawa kenan ɗayan ko dangin shi na na jini ya raba musu shi ke muhimmancin kenan ladabi ne ga ladan sadaka kuma ga ladan sadar da zumunta ina ga wannan shine karshen karatun zakka da sadaka sai kuma kitabun masu kudi masu hali kitabul hajj wanda Allah horewa eh insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته